بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار يا رسول الله أنا جاي مكة waɗannan masu ƙaryata ta mutanen makka ai kafirin da suka riga sun karyata an kwashe lafiya ne ai ba kwashe lafiya ba kai fa kana iqabi yaya kaga uquba ta tabbata a kansu kowanne ai ya gamu daga munsa to su ma kafiran makka su saurara ba kafiran makka ba kafiran kowane gari Allah yana nan ina rabbaka labil musadi duk wanda ya tasan ma musulunci da neman karya shi to Allah zai karya mutumin zai tafi da Allah Allah yana nan ina rabbaka labil musadi وكذلك haka yake haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru kalimar Allah ubangijinka ta riga ta tabbata akan kafirai annahu su ashabun nair ma abuta shiga wuta ne da ma turan da Allah ya tsine wa iblis ya la'ance shi yace tun da ka zabi adam akai na ka bashi daraja ni ko zan halakar da ƴaƴansa la'amla zan halakar da ƴaƴansa la'udu yannahu ajma'in illa ibadaka min mukhlasin sai na ɓatar da ‘ya'yanka gaba ɗaya sai dai kaɗan daga cikin bayanka almukulasina waɗanda ka tsarkake su ka kiyaye su to Allah ya ce la'amda anna jahannama minka wa min man tabi'aka mu ajma'ina shi ko ubangiji sai ya rantse da zatin sa zai kama iblis da dukkan waɗanda suka bi shi daga cikin ‘ya'yansa da ‘ya'yan adamu duka zai cika wuta da su ita ce wannan kalmar da amla annan jami'an min jinnati wan nafi ajma'in min ka manta da kaunin ajma'in din
ربنا وسعت كل شيء رحمة وقنا عذاب النار ربنا وسعت كل الذين يعملون الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش وتدون أفضل مكة فرلا أنبتون الله da yawan zikirin Allah wanda surar da muka shigo kenan ita kuma tana faɗin zikirorin ne da amfaninsu da kuma halin masu jayayya da zikirorin abinda wannan sura za ta karantar kenan ghafir zambi wa qabil tawbi shadid al-iqab bi qawli la ilaha illa huwa al-masir ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad kazzabat qawluhum qawm nuh har zuwa inda muka kwana yanzu nan alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu mala'iku الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ملائكون da suke dauke da al'arshi wato mala'iku da suke dauke da al'arshi mala'iku ne masu daraja masu girma har Allah yana umurtan mala'iku su gaishe su kullun sau biyu su mala'iku marauka al'arshi a yanzu su hudu ne ranar tashin kiyama za a ƙara hudu su zama takwas wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya amma yanzu guda hudu ne suke dauke da al'arshi idan ana faɗin irin maganan al'arshi da mala'iku da girman Allah da girman al'arshi wato yadda yake da rukuni wajen dubu ɗari uku tsakanin rukuni da rukuni tafiyan shekara dubu kaza mala'iku da suke kewaye da shi dubu saba'in masu ɗawafi a jikin al'arshin mala'iku dubu saba'in suna tsaye sun yi sahu sahu sun ɗora hannayensu a kan wuyansu mala'iku dubu saba'in suna tsaye sun yi sahu sahu su ma bayan waɗannan sun ɗora hannunsu na dama akan hannunsu na hagun wato fuka-fiki na dama kenan kan fuka-fiki na hagu banda Allah ba wanda ya san iyakan mala'iku hamalatul arshi wanda suke gefen al'arshi me suke yi ne haka yusabbihuna bihamdi rabbihim dukkan mala'iku aikin su subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah suna zikirin Allah suna ambaton Allah wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu sun yi imani da Allah ɗin kuma suna yin neman gafara wa mutanen da suke da imani ‘yan uwansu domin almumin akul mu'min su sun yi imani da Allah dama su mala'iku masu imani da Allah kuma suna nan suna neman gafara wa muminai ‘yan uwansu a cikin ‘yan adam wa yastaghfiruna lillazina amanu suna nema wa muminan duniya gafara kun ji dai mala'iku suna nema wa muminai gafara suna nema musu Allah musu gafara Allah musu gafara amma waɗansu ƴan uwansu musulmi kuma suna tura su a wuta to Allah dai zai karbi addu'an mala'iku akan masu mugun fata masu rage musulmi suna tura su a wuta din nan suna ce rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak ya Allah ubangiji wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman rahamarka tausayinka ya yalwaci komai iliminka ya yalwaci komai da muke neman ka gafarta wa baya muminai ba wai mun fi ka jin tausayi ba ne tausayinka ya yalwaci komai wa rahmatu yasad kulla shay'in ba wai muna gaya maka abin da baka sani bane a'a wasita kulla shay'in komi iliminka ya yalwaci komai amma muna yin haka ne muna roƙonka ne ya Allah ubangiji rabbana wasita kulla shay'in rahmatu lil faghfir lil ladina tabu kai gafara wa muminai din nan musamman masu tuba faghfir lil tabu wattabu sabilaka wanda suka dauki hanyar ka hanyar istighfari hanyar salatin annabi hanyar la ilaha illallah hanyar bayinka domin hanyar bin Allah bayan an tabbatar da shari'a akwai minhaj wani kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko waɗanne jama'an musulmi na zamanin da da zamanin yanzu an musu hanya ta ibada ta wajibi shari'a kenan an musu kuma hanya ta ibada ta nuzuri wanda in ka zaɓa da kanka za ka yi zai amfane ka faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka in ana maganan al'arshi wato shi al'arshi wani abu ne wanda Allah ya halitta a cikin halittarsa duk babu abu mai girman shi al'arshi a girma mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin babu kamar su a girma to amma na saboda darajar su Allah sai ya sa dukkan mala'iku kullum sai sun gaishe su safe da yamma shi Allah in ya faɗi maganar al'arshi musamman in ya ce ar-rahmanu al'arshi tabe to malamai muhaqqiqun suna yi masa tawili domin har yanzu su mala'ikun ba su san ba san inda Allah yake ba al'arshin kansa yanzu bai san inda Allah yake ba yadda muke da Allah shi ma al'arshi haka yake da Allah yadda muke da Allah mun san muna tare da shi yana tare da mu wa kuma aina ma kuntum haka al'arshin ya san yana tare da Allah yana tare da shi amma ba zai ce Allah yana zaune a kansa ba domin a ƙa'ida in zaka zauna abu sai ka tabbata abun ya fi ƙarfinka nauyinka ba zai karya abun ba in zaka zauna akan abu sai ka shafa ka ji tukuna zai iya ɗaukan nauyinka sai ya fi ka ƙarfi da tauri zai iya ɗaukan nauyinka hankali ya iya ɗaukan cewa wani abu na halittan Allah yana iya ɗaukan Allah ya zama zarafin Allah bayan Allah ta huwa bi kulli shay'in muhit Allah yana kewaye da komi to da ke qur'ani littafi ne wanda aka yi shi da larabci yakan bi ka'idodin larabci wani lokaci al'arshi gadon mulki ake kiransa wato ba ko yan ya gidan rediyo muna ji ce ya hau karagar mulki to a karagar mulki za a same shi kullum amma dai na kan karagar mulki wanda yake kan karagar mulki ko kuma jiran gado ko ai sunan mulkin ne gado din Allah yana da al'arshi amma ba wai kai tsammani yana zaune akan al'arshin ne ko yana huta kamun ya yi shi aina yake al'arshin yin sa akai kamun ayi shi aina yake so saboda haka kar ka ɗauki cewa Allah ya shimfiɗa babban gado ya je ya zauna akai yana kallon ko ina da ko ina kamar yadda wasu jahilai suka rubuta a tarjamar su ba haka bane shi Allah kai imani da shi yadda ya faɗa duka ce ka yadda ya ce kai sujjada ka zo kusa da shi ka ce na yadda na sujjada na zo kusa da kai Allahu akbar wa sirrul karimi ba haka yace ba yace huwa Allah fis samawati wa fil ardi alamu sirrakum wa jarakum Allah yana sama amma yana ƙasa yana ya san komi da komi yana sama yana ƙasa huwa Allah fis samawati wa fil ardi to in yace maka in annabi ya ce maka domin wani lokaci annabi ya je yana goge kaki a kiblar sallah ina faɗa yana ce a cikin ku wane ne yake so a fesa masa kaki a fiskarsa ba ku san lokacin da bai sallah yake sallah yana fiskantar Allah Allah yana fiskantar sa ba to duk abin da Allah ya faɗa ka ce ka yarda kar ka sa dan hankalinka abin ya fi karfinka ba irin naka bane ba irin na halitta bane Allah in ya ce yana tare da kowa da kowa ko ina huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adni min zalika wala akthar illa hum aina ma kanu kada mutum uku su shiga su shiga suna ganawa a wani wuri su yi tsammanin su kadai ne Allah yana nan shine na hudu in sun kai su Allah yana nan tare da su shine na biyar in sun kai biyar shine na shida ko sun fi haka ko sun kai haka duk inda suke Allah yana tare da kowa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mara lafiyan ku lokacin da zai mutu ni na fi kusa da shi akan ku ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi na fi kusa da dan adam fiye da yadda igiyar rayuwarsa take wuyansa to irin waɗannan duk in Allah ya faɗa dole ka yadda amma kar ka ɗauki hankalinka kamar kai irin na masu babbaku kamar yadda ka san ana karantar da mutum babbaku me ake fara rubutawa a ce alif ba'un ta'un ko to ai sai an yi shi kamun a komo a yi hajjatu kamun a komo a ta da baki kamun a komo a yi fassara kamun a nemi fassaran kamun a nemi bayanin fassaran karatu ya tafi kenan ko to in ka tsaya alifun ba'un ta'un wannan menene alifi ne wannan menene ba ne wannan menene ta ne sai ya kuma ya sa maka dan ya diga maka wani dan karamin alifi akan babban alifi yace sunansa a ka ce malam kar kai min ƙarya ka ce sunansa alifi ka kuma ka ce min sunansa a ya fa ake sa wani dan karamin alifi a ƙasa da alifi ce sunansa i malam ya kake min ƙarya haka da ka ce sunansa alifi ka zo ka ce sunansa a ka kuma ka ce sunansa i shi kadai ya so ya sa dan karamin wawa akan alifi ce sunansa u malam shi ni ba ruwana da kai ƙarya ka ta yawa zai yi karatu to maganar Allah haka take jawo hankalinka a hankali a hankali yana nan akan al'arshi hankalinka in za ka roƙo Allah sai ka daga hannu kana roƙon Allah Allah ina al'arshi gaskiya ne ina al'arshi yana kasa kai sujada kuma ka je kusa da shi wasjudat taribi duk abin da Allah ya faɗa ka yadda kar ka yadda ka tsaya wajen masu karatun hajjatu ko babbaku ka bi malamai karatun hajjatu mutumin da iliminsa bai kai firamare na musulunci ba yana musu da farfeso na musulunci kai kana hauka ne zaka goyi bayan dan dan sakandare don kai baka san boko ba irina to ilimi ba shi da iyaka amma Allah yana jan hankulan mutane a aje su kusa kusa in ka san wannan sai ya daga ce zo nan in ka san wannan ce zo nan in ka daga ka zo zo nan har ka kai inda ba iyaka ilimi ba iyaka wala shi da shi ilimi la ma sha amma kace kowa dole sai ya dawo sakandaren nan naka ne dole sai an dawo farfesa ya bar karatunsa ya dawo sakandaren nan naka dole ka danne hankalinsa a wurin ai ba zai yiwu ba fa kulli bi ilmin alim komai ilimin ka an fi ka ilimi wanda ya san an fi shi ilimi ya sani in ya ki kuma ya yi tawaye wanda ya san an fi shi ilimi ya san an fi shi in ya ki bai yarda ba kuma ya yi tawaye tawaye kenan to saboda haka don Allah jama'a ku bari mu zauna lafiya a kun ga dan wani littafi wai an kawo musu daga Ghana wai za su fassara shi da boko su raba don a ganar da mutane tijjaniya kafirci ne wai ga littafin don Allah ina ba su ina ba su shawara su daina wanda ya fi su ya ya ya gaji bai yi komi ba wai za su fasa da hausa gashi dan karamin littafi na wani yaron gana dan izala ya yi shi wai sun kawo shi Najeriya za su fassara shi raba a gana a gaya mutane tijjani a kafurki ne ai an riga an yi wannan wanda ya fi su yayi yayi a gana ma an yi an yi kai a wahabiyan ma sun yi sun gaji gaskiya ta fito fili ta jefar da ƙarya mu abinda duk muke yi muna da hujjarsa cikin qur'ani da hadisi kuma shukran la fakhran bangaren mu ya fi sanin qur'ani akan bangaren su shehu na shehu ibrahim kaula mahaddacin qur'ani tun yana karamin yaro bai kai shekara goma ba babansa mahaddacin qur'ani ne abdullahi kakansa muhammad mahaddacin qur'ani ne shehu na bai bar duniya ba sai da ya bar ƴaƴa mahaddata sun fi arba'in ko wajen arba'in ɗaya ɓangaren za a samu haka to malamin da aka yi masa shaida duk duniya duk duniya ta yadda malami ne misra aka kira shi aka sa shi limancin juma'a jami'ar azhar ana rungumarsa ana kuka da ya sauko daga juma'a su aqad official tooth ka mana hotunan wannan in zai zo Kano sarkin Kano da girmansa da martabarsa Abdullahi Bare ke tarasa a airport bayansa sarkin Kano sunu ke tarasa a airport bayansa mai martaba sarki Ado yake tarasa a airport wani malami ne zai je Kano sarki ya fito ya fito tarasa ai ka san ba abun wasa bane bangaren sa yayi haka ya gani mana ya za a haɗa ƙarya da gaskiya ga ƙarya fili wasan yara ga gaskiya a fili ce wasan yaran nan ya fi gaskiya da Allah a bar wasa a koma gaskiya yanzu ɗan boko sa yadda yanzu ɗan sakandare ya yi jayayya da professors za su yadda ta haka abin da ke faruwa kenan banda haka littafin gashi da arabiya suka rubuta to wanda wai ba zai gane arabiya ba sai an rubuta da bokon hausa mai yasa cikin addini wai za a fassara shi da bokon hausa wai a nuna mutane tijjaniya kafirci ne amma ta bokon hausa ta wannan ya nuna jahilci a fili tunda ba a san ma arabiya ba sai bokun hausa ta Allah a bari mu zauna lafiya ta Allah a bari mu zauna lafiya abinda muke nema yanzu zaman lafiya ba jayayya ba ba rushe musulunci ba makiya suna rushe mu kuma kuna rushe mu rafi'u darajatul arsh rabbana wasita kulli shay rahmatan wa ilma mala'iku suna neman gafara wa mutane masu zama suna tuba suna ce ubangiji neman gafaran da muke wa bayinka karka tsamma karka ce magana ko muna mun fi ka tausayin su ne a'a kai ne arhamur rahimin wasita kullu shay rahmatan kuma karka ce muna gaya maka abinda baka sani bane muna roƙonka gafarta musu a'a wasita kullu shay ilman kafi kowa sanin komi mu dai muna yin haka ne don mu nema musu gafara a wurinka fagafir lil ladina tabu kai gafara mutane da suka tuba wattaba usabilaka dariqaka wanda suke bin hanyarka ta zikiri والذي استقام على طريقة الأسقيناهم أن غدق لنفسهم فيه ومن يريد أن ذكر ربه نسلك عذابا سعدا دام طريقة الذكر إتجد طريقة الشكر طريقة طريقة الإنكار إتجد طريقة الكفر واتو كفر النعمة أشكي wannan آية akwai hadisin muslim da yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yaltamisuna majalis dhikr fa idza wajadu tunadu halumu ila hajatikum halumu ila hajatikum dogon hadisi ne Allah yana da mala'iku masu yawon gangane a ƙasa abinda suke nema inda aka zauna ana zikiri inda mutane suka zauna suna zikiri suke nema ko inda aka taru ana karatun Qur'ani abinda suke nema kenan duk waɗanda suka fara samu sai su tafi da yan wasu ku zo nan mun samu ku zo nan mun samu su zo su kewaye masu zikirin na yahuffuna bi ajnihatin su yi ta sauka su yi ta sauka suna masu suna sai musu istighfar suna roƙa musu Allah su yi ta sauka su yi ta sauka idan masu zikirin nan sun gama ko wazifa suke yi ko zikirin juma'a ko karatun Qur'ani suke yi in sun tashi sun yi addu'a mala'iku sai su koma inda aka aje su da dogon hadisi ne sai Allah ya tambaye su me kuka yi wo a ƙasa me kuka samu sai su ce ya ubangiji bayin ka muka samu suna ta zikirin ka suna ta ambaton ka suna ta gode maka suna ta tasbihin ka muka zauna tare da su to me me suke so me suke nema kace ai suna neman aljanna ne aljanna sun ga aljanna tawa ne sun santa ba su ganta ba yaya da sun ganta ai da sun fi haka neman aljannar ka da sun ka kirari da sun fi haka addu'a da sun fi haka nema me suke tsoro suna tsoron wuta nari sun san wutar tawa ne sun ganta ne a'a ba su ganta ba ya da sun ganta ai da sun fi haka gudunta da sun fi haka roƙonka Allah ka kiyaye musu ita mala'iku su ta yin kirari wa Allah ubangiji da ƙarshe sai Allah ce to na shaida muku mala'ikuna na yi musu gafara na kiyaye su wuta na ba su aljanna mala'iku su ce akwai wani ba zikirin yake yi ba ya zo ne yana da bukata a wurin masu zikirin in sun gama wancan mutumin ya tashi ya biya masa bukata ce humul qawmu la shqa bihim jalisun har wanda ya zo din ba zikirin yake ba yana jiran wani mai zikiri ya gama zikiri ya biya masa bukata har shi nayi masa ziki- nayi masa gafara mutane ne wanda duk ya hada zama da su ba zai zama matalauci ba kaji yadda zikiri yake a cikin musulunci ba yadda za a soki zikirin Allah kuma a samu imani ba zai yiwu ba a, wannan dogon hadisi ne haka ban karanto shi kamar yadda ike ba saboda cinye lokaci faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka ya Allah ubangiji kai gafara wa bayinka masu tuban nan wattaba'u sabilaka wanda suka bi hanyar ka dinnan wa qim azabar jahimi Allah ina roƙon muna roƙonka in ji mala'iku Allah ka kiyaye su azabar jahannama ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وأرسلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن سلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم يا الله أبنجي من جمع ملائكو سنا روقا باين الله ما ستوبا نن سنا روقا مسو الله ني وقيم عذاب الجحيم الله كيا يسو عذاب جهنم ربنا يا الله أبنجي مو وأرسلهم جنات عدن كشكد دسو الجنة تدوما الجنة مدوككيا الجنة مدوككيا التي وأتم وندكي القوري وباينكا na gargari da wannan aljannar dama ubangiji ya ce masalul jannati lati uidal muttaquna fiha anharu tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya alƙawari ne ubangiji yayi wa bayinsa na gargari zai shigar da su aljanna Allah ka shigar da su aljannan nan da kai alƙawari ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ba su kadai ba Allah ubangiji da su da iyayensu da matansu da zurriyarsu wa man sala mina bahin wa azwaj zurriyatim da su da mutanen kirki daga cikin iyayensu da matansu da ƴaƴansu da zurriyarsu idan mutum ya shiga aljanna idan iyayensa musulmi ne matansa musulmi ne ƴaƴansa musulmi ne sai Allah ya sa ya tuna su sai Allah ka kawo ni aljanna ban ga iyaye na ba ban ga ƴaƴana ba ban ga mata na ba sai ai irin aikin da kai daban ne da nasu naka yafi nasu sai mutum ya ce to Allah ko a duniya in na aiki saboda mu gaba ɗaya nake yi balle a lahira ai aiki da nake a duniya ma saboda mu gaba ɗaya nake yin sa ba saboda ni ni kadai ba ya Allah ubangiji to dama Allah ya yi alƙawarin zai haka din inda yake cewa wallazina amanu wattabatu zurriyatun bi imanin alhaqna bi zurriyatihim duk mutanen da ƴaƴan suka yi imani to in sun shiga aljanna ƴaƴan su imanin su bai kai na iyaye ba inda duk muka sa iyayen za mu ɗauke su mu kai su can saboda iyayen su ji daɗi duk inda aka kai ka yanzu da za a ɗauki ɗan Najeriya a kai shi gari mai nisa ko Pakistan a ce duk ƙasar an baka kai ne shugaban ƙasar Pakistan amma ba a yadda ka ji labarin Najeriya ba ko a rediyo ko a talabijin ba yadda ka karanta jaridar Najeriya ba ko a rediyo ko a talabijin ba yadda ko wata matarka ko ɗanka ko wani dangin ka je wajen ka ba yadda ma wajen Najeriya ya je wajen ka ba mulki ya samu wadarkul munaduna lahibati fawtuha in ka samu abin da kake so masoyanka ba su samu ba ai kai ma kamar baka samu ba saboda haka sai a kawo masa danginsa kusa da shi saboda darajar da ya samu su masu shiga ciki yanzu da mutum ya zama babban matsayi a cikin gwamnati insha Allah surkasa ba za ta sai da daddawa ba surkasa ba za ta sai da daddawa ba wan matarsa ko dan uwan ba zai kasa itace ba saboda shi shi kadai ya zama babban ma'aikacin gwamnati saboda haka abin yake alqur'ani yake cewa idan dai mutum ya zama mai imani mai yawa kyakkyawan aiki ya samu akwai ƴaƴansa aikinsu bai kai kamar haka ba to ko iyayensa ko matansa to za a riskar da su ma za a riskar da shi waɗannan mutanen rabbana wa arsilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sala min abahim wa azwajihim wa zurriyatihim da su da duk wanda suka zama na gargari min abahim da iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu da jikokinsu ربنا وارسلهم جنات أن التي وأتهم وانسلا من آبائهم وأزواج ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك يا الله كيني أنت kai ne al'azizu mabuwayi alhakimu goni wanda baya aje komi sai inda ya kamata ai kokari ai ta zikirin Allah ai ta tasbihi kun ga mala'iku ma suna jin tausayin mu suna roƙa mana Allah gafara to mu kar mu sake musulunta sallallahu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa a cikin wannan larabci kace tun daga zuciyarka har bakin ka yarda Allah shi kadai ne shine mai sama shine mai ƙasa shi yayi komai shi yayi kowa shi kadai shine ubangijinmu da muke bautawa kuma kace ka yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addinin Islam kuma kace ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya halice da wani abun mamaki yana da uwa ba shi da uba kamar yadda Adam ba shi da uwa ma ba shi da uban gaba daya ka yarda da abin da ka faɗa duka ka yarda kana ji ba ka jin tell him in English alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah congratulations not your name your governor محمد that is that is ما شاء الله سلم على محمد البخاري ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله جاءك يا هذا المسلمين yau ka zama musulmi da sai ɗan umu ne duk abin da yake yi dole sallah biyar kullum za ka yi kuma sun naman alade ba ba sun giya ربنا اركلم جنات التي وعدتهم ومن سلامنا ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيموا السيئات وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم bayan suna nema mana gafara din nan suna kuma roƙa mana Allah Allah ka kiyaye su fadawa cikin sabo Allah ka kiyaye su fadawa cikin sabo Allah ka kiyaye su fadawa cikin sabo wanda taqi sayyiati duk wanda ka kiyaye shi fadawa cikin sabo a duniya yawma izin anan duniya faqad rahimta haqiqa ka ji kansa kai masa rama a lahira haqiqa kai masa rama Allah ka kiyaye su fadawa cikin sabo haqiqa in ka kiyaye su fadawa sabo kai musu rahama kenan wa yi sayyiati mutaki sai ya ce masa faqar rahimta wa zalika huwa al-fawzul azim samun Allah ya shiga tsakaninka da miyagun ayyuka kuma ya taimake ka kana aikata kyawawan ayyuka domin dama ubangiji ya ce utlu ma uhiya ilayka min al-kitab zikrullah akbar ka karanta al-qur'ani ka rika karanta al-qur'ani ka rika yin sallah idan kana karanta al-qur'ani kana yin sallah sallan nan da kanta za ta automatic ta hana ka manyan sabon Allah in kana yin ta automatic za ta za ta hana ka sabon Allah ko malami bai wa'azi ba balle in ka hada ta zikiri in ji Allah wala zikri la akbar in ka hada ta zikiri to magani ya fi ci to kana zikiri malaiku suna maka addu'a kana zikiri malaiku suna maka addu'a kaga zuciya za ta gyaru aiki zai gyaru faqad rahimta wa zalika samun wannan ko shine alfawzul azim babbar rabo Allah ba babbar rabo innal ladina kafaru yunaduna lamaqtullahi akbar min maqtikum أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا فاعترفنا بذنوبنا فلنا خروج من سبيل
ربنا وادخلهم جنات التي وعدتهم ومن سلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت الرجيم وقهم السيئات وانتق السيئات وإذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم دام أتبنا ني أتبنا إن أنفعنا غرغري أيوكانسو da abin da suke ciki da makomarsu da halin da suke ciki sai a ta'o miyagun kuma abin da suke ciki da makomarsu innal ladina kafaru yunaduna a su kafirai yuna dauna in sun shiga wuta za a kira su a ce lamaktullah a yunadar al-maktul la agawin maktikum anfusakum kun ki kanku tun daga duniya don wanda yake son kansa ba zai jefa kansa cikin wuta ba ko kuka yi aikan Allah kuka karyata manzanni an gaya muku duk wanda ya wannan fa ya zama dan wuta kuka ce kun yadda ku zama dan wuta ne in dai wannan ne shiga wuta kun yadda ku shiga wutan to kun ki kanku tun daga duniya Allah ya jefa ku a wuta shi ma Allah ya ki ku kun ki kanku Allah ma ya ki ku nasullah fa nasiyahum sun bar Allah Allah ya bar su lamaktul la akbar maktukum anfusakum istud'auna ila al-iman fatakfuruna da yaya kuka ki kan naku lokacin da ake kiran ku ku zo ku yi imani ku yadda Allah ya aiko annabawa annabawa gaskiya ne ku yi imani fatakfuruna kuka ki kuka kuka kafirce wannan ku kuka kanku da kanku kenan ana kiran ku zuwa ga imani kun ki wallahi ya tsula dar salam Allah yana kiran mutane kowa da kowa a zo a shiga gidan gidan aljanna gidan zaman lafiya sai kuka ki kuka ki kanku kuka jefa kanku cikin wannan fitina na shiga wuta lamaktul akbar maktul anfusakum istud auna ila imani fatakfurun to ana tare dai dama an yi maganar yayun sai a yi maganar kannan wato makiya annabawa masu gaba da annabawa su ne kafirai makiya waliyai masu gaba da waliyai su ne munkirai su ba kafirai ba ne amma tun da sun ki waliyan Allah Allah ma ya ce ya ƙi su ubangiji yana cewa man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya ki waliyina na ya yi gaba da shi na sanar da shi akwai yaƙi zai yaƙe shi to irin bala'o'i da suke faruwa a duniya dukkansu a duniya a yanzu abu biyu ne manyansu suna da yawa dalilansu amma manyansu guda biyu ne riba da ya gama duniya fa in lam tab'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasuli duk wanda bai bar cin riba ba to an sanar da shi akwai yaƙi tsakaninsa da Allah da annabi duniya duk gaba ki ta mai da banki bankunan duniya na riba da yake makiyan Allah ne su Yahudu su ne masu wa'annan kamfanoni a duk duniya gaba ɗaya da kuma wanda suka assasa zagin waliyai da gaba da waliyai to gaba da waliyai yana sa Allah ya kawo yaƙi cin riba yana sa Allah ya kawo yaƙi to duk fitinun duniya da bala'o'in duniya da bom da yake tashi ko ina saboda waɗannan makiya guda biyu ne wanda suke gaba da Allah Allah ya ce kar a ci riba su ko riban suke ci kuma an ce duk wanda ya gaba da wali Allah zai yaƙe shi sun yi gaba da waliyai waɗannan abubuwa suke jawo bala'i a duniya gaba da waliyai da cin riba to waɗannan abubuwa ta wajen riba mu ya zama mana dole ba yadda muka iya ba mu ce rage da da economic na duniya ba wato kuɗin duniya baya hannunmu ba ma iya rike ƙasar mu mu ce kar komi ya shigo daga waje kar komi ya fita waje ba mu da iko ubangiji ko ya ce kuma nutsura ghaira bazin wala adin fala isma alaihi ga abubuwa da na haramta na faɗa muku filla filla wa qad fassara lakum ma harrama alaikum illa ma tsartum ilaihi abubuwa duk da na haramta na faɗa muku filla filla na ce idan mutum ya matsu ya rasa mafita to na bashi emergency ya fito to da haka yanzu riba ta zama mana dole mu ba yadda muka iya amma gaba da waliya bai zai mana dole ba ina amfanin gaba da waliya amma riba ba mu da iko mulki kasar mu idan kasa ta ce yanzu ta kirga wasu abubuwa ta ce wannan abu kaza na hana shigo abu kaza din to sai kasa ta matsu gaba daya balle ban ce kar komai ya shiga kar komai ya fita babu gada mai hada tsakanin kasa da kasa sai banki bankin ko na riba ne saboda haka ya zama mana dole a larawa suna ce wani lokaci sharri yakan zama dole sharru labudda minhu dukan mu akwai mai son wuta jama'a kuna son wuta kuna son gidanku ya kwana ba wuta to shari ya zama dole ta wajen banki dai shari ya zama dole kuma muna roƙon Allah ya mana gafara amma gaba da waliyai bai zama wani dole ba hakika wannan sun jawo mana bala'i masu gaba da waliyai din nan Allah yana sako bala'i akan duniya saboda sharrin su Allah ya ke mu sharrin masu gaba da waliyai da masu gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا أمتنا اثنتين وآيتنا اثنتين فأترفنا بذنوبنا فإلى خروج من سبيل سوكا فري إن أدار الوقت الأكبر من مكتكم أنفسكم استدعوا إلى الإيمان فتكفرون kun ki kanku Allah ma ya ƙi ku lokacin da ake kiran ku zo ku yi imani kun kafirce ku kafirce yanzu kwanda suka shiga wuta suka ce rabbana amatta naznataini wa ayaita naznataini fa atarabna bi dhunubina fa ila khurujin min sabilin da sun ce in an mutu ba a tashi yanzu mutu sun ga sun tashi suka ce Allah ai mutu amma mu ba ɗaya muka gani ba biyu muka gani tashin ma ba ɗaya muka gani ba biyu muka gani Allah mun rayu a duniya ɗaya kenan ka kashe mu sannan kuma mun shiga kabari ka raya mu a cikin kabari kuma ka tasar da mu wata fassarar kuma lokacin da mutane ba aife su ba suna jikin iyayensu maza suna nan amma matattu ne ruwan maniyi ne da ƙwayoyinsa a lokacin suna matattu idan uwa ta haifi mutum to matacce ya rayu na ɗaya kenan idan ya mutu matacce ya yi mutuwa ta biyu idan an tashe shi a kiyama matacce ya sake rayuwa rayuwa ta biyu kaga mutuwa sau biyu rayuwa sau biyu kenan da suna inkari amma sun gani sun tabbata sun ce rabbana ya ubangiji mu yanzu ga mun yi mun tabbata ikonka a matta nasnataini a hayyata nasnataini ka matar da mu sau biyu ka tashe mu sau biyu fatarar na bi zunubina yanzu kam mun faɗi gaskiya mun yi laifi da muke cewa in an mutu ba a tashi gashi an mutu an tashi hakika mun yi mun ƙaryata manzanni mun fito fili yanzu ka mun faɗi gaskiyar mu mun tuba a mai da mu duniya mu yi aiki a rabbana afsarna wa sami'na mun gani mun ji duk abin da manzanni suka faɗa muka ce ƙarya ne mun zo mun gan shi da ido kuma duk abin da suka faɗa na ji mun ji da kun yanzu mun zo mun ji mun gani yanzu ka mai da mu duniya mu je mu yi aiki ba za mu ƙara yin kafirci ba Allah ya ce ai maganan koma duniya babu ita ba maganan koma duniya an riga an gama ai ba abinda ba faɗa muku a can duniya din fa akaramna bi zunubina mun riga mun amsa laifin mu mun furta laifin mun amsa yanzu kam fa hal la khurujin min sabil ko akwai dama a fidda mu daga wuta akai mu akai mu akai mu duniya mu je mu yi aiki babu dama ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم ku dinnan abin da yasa ba mai da ku duniya ba ba za mai da ku duniya ba ai an san halin ku a duniya din walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun ko an mai da su duniya ƙarya suke halin su na da din da za su koma ciki balle ba da mun komawa zalikum ku dinnan bi annakum ku idza zikira Allah idza idan an ambaci Allah shi kadai sai ku kafirce idza zikira Allah wahdahu kafartum in an ce Allah kadai Allah shi kadai ne la ilaha illallah la ilaha illallah ku ja ma samina bi hadha fi abai alawalina ba mu taba jin cewa kowa ya bar dodo ya ko ba bauta Allah ba ku kafirce wa yushrak bihi tuminu to in an ce kowa ya je ya bi dodonsa kowa ya je ya bi dodonsa a zauna lafiya to ce yawwa yanzu muka ji magana sai su yadda fal hukmu lillahi al-aliyyil kabiri to magana dai babu dodo na dodon arna ba dodo na dodon katti ba dodo dodo na shaidan ba komai inil hukum illa lillahi ba wani mai hukunci sai Allah shi kadai lahul hukum wato babu wani mai hukunci sai Allah zalikum bi anna zadu Allah wa kabartum wa in shirk bi tuminu fal hukmu dukkan hukunci lillahi ga Allah al ali madaukaki al kabiri mai girma shi kadai ne mai hukunci
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب shi al'aliyul kabiru ɗin nan Allah maɗaukaki mai girma ɗin nan, huwa lazi yurikumu ayatihi shi ne yake nuna muku ayoyinsa alamominsa ta ko'ina, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. da sannu za mu nuna muku alamominmu kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa har cikin jikinka ka duba ka ga kanka in nan da haka kake in ka tsoho ne yanzu da haka kake in kai saurayi ne yanzu da haka kake in kai yaro ne da haka kake in kai karami ne da budurwa ne budurwa take shiga ɗaki da ita da saurayi su bi kadai su biyu su biyu sai aka cikin ɗaya na kumbura wato mata matar cikinta na kumburi sai aka fito da kai ka zama na uku to tun da ka san haka ne to Allah shi ne mai yin komai ba budurwacce ta yi wa kanta ciki ba ba saurayin ne ya yi mata ciki ya yi mata jinjiri a cikin cikin ba a Allah ne mai yin komai ayoyin Allah ne ka dubi na nesa da na kusa har na jikinka wa fi anfusihim wa huwa allazi lakum min sariqan huwa allazi yurikum ayatihi Allah shine mai gwada muku ayoyinsa in ya ga dama idan Allah ya ga dama sai ya bude zuciyarka ta basira ka gane ayoyin Allah ka yi imani ka yadda da manzanni da duk abin da manzanni suka faɗa idan kuma bai yadda ba shi kenan sai ka tsaya inda ya tsaye da kai shi imani wani abu ne kaman kuɗi a aljihu kowa gurgudun kuɗinsa iyakan kuɗinsa iyakan kyautarsa kamar babban mutum ne babban mutum bako ya zo da jama'a ya ba shi abubuwa ya ba iyalan da ya zo da su abubuwa ya ba bakin da suka rako shi abubuwa duk kowa ya samu amma in ba shi da shi idan ya ba shi ya ba ƴaƴansa ya ba iyalansa masu rakiya ba za su samu ba in ya in ba shi da shi ya kasa idan ya ba matarsa ƴaƴansa ba za su samu ba in ya ba ƴaƴansa matar ba za ta samu ba in ba shi da shi shi kadai za a baiwa in kuma da shi sai ce kai wallahi nayi murna da zuwanka amma kuma abun yadda wallahi nayi bakin cikin cewa ban yi maka kowane alheri ba ina bakin ciki ka san yadda zamani yake ka san yadda lokaci yake babu kenan to haka imani yake waɗansu Allah da kansa sun ya nemi su yi imani da shi suka ce babu Allah baya nan Allah ce ni din ne bana nan afillahi shak ni din ne za a shakka ina nan ko bana nan a ce babu ne ce take abubuwa ba Allah ba in ji China da Rasha ba suka ce neta ita take yin komai a to in kai kaza kaza kaza kaza in aka hada kaza kaza kaza kaza definitely za a yi kaza in kaza da kaza kaza yayi kaza definitely za a yi kaza wai tsoro ne ake cusa a cikin zuciyoyin yara ƙanana a ce musu akwai wani babban abu mai ƙarfi sunansa Allah ana ba mutane tsoro akwai wani abu in an mutu za ta yi kawai babu komai tsoro ake ba mutane to Allah ma bai samu ba gaba ɗaya Allah ma da ya sama yayi ƙasa yayi su bai samu ba su yadda da shi babu shi subhanallah waɗansu ji akwai Allah ai ba ɗaya bane suna da yawa Allah da yawa ma samina biya za fil millatil akhirah dodanni a makka kada akwai dodo ya fi ɗari uku ka ce Allah ɗaya ai suna da yawa allolin wani ce a'a ƙarya ne ba ba su da yawa guda uku ne kawai laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa da ba uku bane biyu ne mutane igiri kenan akwai Allah sharri na duhu akwai Allah alheri na haske idan na duhun nan da ya kada na hasken nan ba za ka ga alheri ba a duniya da na hasken nan ya kada duhu da na sharri da babu wani sharri a duniya har yanzu ko kowa suke Allah guda biyu ne wa qala Allah la tattakhizu ilahayn sunayn inna huwa ilahun wahid kar ya suke Allah shi kadai ne eh mun yarda Allah shi kadai ne kowa ya dubi sama ya dubi kasa duk ya san Allah shi kadai dodo ai wasa ne kai dai mun gada muna yi ne amma ai Allah shi kadai ne to kaga ya yarda akwai Allah amma bai yarda Allah ya aiko annabawa ba ya san Allah shi kadai dodo abun banza ne shi da kansa ya faɗa amma bai yadda Allah ya aiko annaba ba yana bin dodon ne liqarribu na lillahi zulfi wani kuma kudin sa ya wuce nan ya yadda Allah yana da annabawa amma da abun yayi so wajen annabi Dawuda da annabi Isa da annabi da annabi Sulaiman Yahuda suka ce musu yadda ba annabi Sulaiman dai mai sihiri ne annabi Isa kuma suka faɗi mugun magana game da shi Allah la'ance su Yahuda kaga annaba sun samu anan amma wasu sun rasa annabi Dawud bai samu ba annabi Sulaiman bai samu ba annabi isa bai samu ba wanda duk sun da dukkan annaban gaba daya amma ban da annabi muhammadu kudi ya kare kamar isa annabi muhammadu ba sauran kudi aljihu na imani waɗansu ko sun yadda annabi muhammadu gaskiya ne amma maganar da ake sahabbai din nan da ake cewa yardaddu ne a wurin Allah Allah ƙarya ne ba waɗansu yardaddu sahabbai sahabbai da suka yi kaza da kaza da kaza da kaza ƙarya ne sahabbai sai dai su wani da su wani ne kadai su ko sai da sahabbai ba imani ya kare sun kuma suna zagi abubakar da umaru suna zagi abu huraira suna zagi khalid bin walid suna zagi mata manzon allah hafsa da umul wina imani ya kare ne ba ba yin su bane imani ya kare kudi ya kare aljihu waɗansu sun yarda dukkan sahabbai gabaki da yarda ne dukkan su tunda allah ne ya faɗa radiyallahu anhu wa radu anhu ai yadda dukkan su yardaddu ne amma mutane da ke cewa waliyai din ne ƙarya ne ba wani waliyai ko wani musulmi waliyi ne ƙarya ne ba wani waliyi ko wani musulmi waliyi ne ko ko wani kafiri aduyi ne banda Allah wa ya san waliyi sai kuma wai kuɗi ya ƙare a wurin ba waliyi to tun da an san kafiri an san musulmi amma kai da baka san kafirin ba za ka ce wannan kafiri ne ba yanzu mutumin da ba musulmi ba yasa malum malum yasa dara ko yasa abin nan ka isa ka ce masa ba musulmi ba ba sai ya faɗa maka ba musulmi yasa coat ba hula ka gani cikin waɗanda ba musulmi ba ya za ka gane shi ba sai ya faɗa maka ba to in baka sani baka tambayi wanda ya sani ma in ka ce ba waliya ba a sani ka tambaye mu mun san waɗansu wallahi shehu tijjani waliyi ne wallahi shi da abdul qadir waliyi ne wallahi shehu dan hodi waliyi ne wallahi abdullahi gwandu waliyi ne wallahi shehu ibrahim kaula waliyi ne wallahi dukkan manyan waliyai waliyai ne in baka sani ba tambayi wanda ya sani yanzu a cikin mun nan wanda ina za ka gane wanda ya haddace qur'ani da wanda bai haddace ba in ba gaya maka ba ina za ka gane wanda ya tuka mota da wanda bai iya ba in nace maka wannan ya haddace qur'ani wannan ya iya tuka mota ka yadda mana wannan ya je haji ka yadda mana sai ka sani to waɗansu ko sun yadda akwai waliyan har sai da Abdul Qadir Allah ba mu albarka ji suna ce Allah ba mu albarka dan hodo Allah ba mu albarka ji Abdul Qadir da ka faɗi shi tijan tashi hankali yayi ba mai jawaran nan ba subhanallah mai jawaran nan ko sai ai zagi kuɗi ya ƙare kuɗi ya ƙare imani ya ƙare waɗansu ku sun yarda da Shehu Tijani da Shehu Ibrahim ya bayyana aka ji to ai Shehu Tijani shine khatibul awliya'i wannan waliyin da waliyi ne ya zo yana kaza kaza kaza ai ta faɗin miyagun maganganu game da Shehu Ibrahim kauna kuɗi ya ƙare waɗansu yadda shi Ibrahim Kaula ɗin. Ai shehu Ibrahim Kaula ɗin nan ni na gabu da shi a haji. A bawan Allah mutumin kirki amma yadda mutanen suke ɗaukaka shi ɗin shi bai bai wakin saka ba. Bawan Allah. Haba ruwa ya yi tsami a banza Ibrahim nawa ne daga nan zuwa Siringal. Ai Allah ba zai ɗauka amma makaryatan mutanen ƙasar mu nan masu ɗaukaka darajar shi ne gausi shi ne mene su ne suke ɓata lamari. Ya yarda da shehu Ibrahim amma bai yarda da mutanen shehu Ibrahim ba. Kudi ya ƙare. waɗansu kuma sun yarda da mutane shehu ibrahim din a ambaci ba wane ai kai kanka ka san ba wasa ba wane wane sai a faɗi waɗansu waɗannan sai waɗannan mutanen duniya masu cin duniya da masu cin duniya da addini ai ta zagin waɗansu daga cikin sahabban shehu ibrahim kawai to kuɗi ne ya ƙare ba yin su bane kowa gurgudun kuɗinsa gurgudun imaninsa gurgudun ƙarfin imaninka gurgudun imaninka da abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce da abin da waliyai suka ce gurgudun ƙarfin kuɗinka a banki gurgudun ƙarfin cek da zaka bayar أمت الناس اثنتين وأهيت الناس اثنتين فأترفنا بذنوبنا فإلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب dama jikuna guda biyu ne akwai jiki na ɓoye wanda shine ruhi shine babba akwai kuma jiki na bayyana shine wannan jiki mai cin abinci mai shan ruwa wanda shine abin hawan wancan jiki shine buhun wancan jiki to ayoyi da Allah yake saukarwa suna amfanan jikin nan na ciki su suke raya wannan jikin na ciki ruwan da Allah yake saukarwa shi ke raya wannan jikin na waje shi zai zo ya tsirar da abinci ya amfani dabbobi wannan jikin ya samu abinci waɗancan ayoyi da Allah zai saukar kuma su ne za su amfani shi jikin na imani amma in wancan jikin na imani ya mutu to sai dai ruwa ya sauko ya amfani wannan jikin ba wancan ayoyi kan ba za su amfani shi ba saboda ya riga ya mutu أو من كان ميتا فآيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها Allah ya ce mutum ne guda biyu suna matattu sai na raya ɗaya na bar ɗaya kuma mace na bar shi a cikin duhu kamar sai na Umaru da Abu Jahal dukkan su kafirai ne masu mugun sharri wa manzon Allah da mutanensa sai Allah ya ba Umaru musulunci ya bar Abu Jahal kafiri shine Allah ke kiran Abu Jahal matacce to wancan jiki na ciki in ya mutu ko an saukar da ayoyi ba za su amfana ba sai dai a saukar da ruwa ya amfani wannan jikin ba ga wannan jikin ma in ya mutu duk ruwan da aka saukar daga sama me zai amfane shi in ya zama gawa me zai zai zai zai zai sha ruwa ne ko zai zai sha nono ko zai ci abinci saboda wancan ayoyi su amfani jikin boye ruwa kuma zai amfani jikin bayyane wa yunzilu kum min rizqa wa ma yatazakkaru illa man yunibu ba wanda yake gane dan adam duk inda yake jikkuna ne guda biyu jiki na ɓoye ayoyin Allah wanda suke zuwa a hannayen manzanni su suke amfanar da wannan jikin na ɓoye da abubuwan da malamai waliyai suke karantawa da almajiransu malamai shi ke raye wannan jiki na ɓoye ruwan sama kuma ya raye wannan jiki na bayyane shi ne zai sako ya tsirar da kayan abincin mutane da dabbobi wannan jiki ya ci ya rayu ba wanda yake tunanin wannan illa man yunibu sai dai mai komawa ga Allah mun riga dai mun karanta surar da muka fito a taba daban aba daban anaba daban taba wanda ya tuba a maqamul islami kenan aba wanda ya dauki maqamul imani ya dauki hanya ya koma ga Allah anaba kuma ya koma ga Allah gaba daya anibu ila rabbikum a maqamul ihsani kenan illa man yunibu sai wanda ya kai maqamul ihsani فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فاتقوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يا كو جماعة مسلمي ku kankar ku ji maganan kafirai ku rike musulunci da ƙarfi ya ku muminai kada ku ji maganan munkirai ku rike zikirin Allah da ƙarfi ya ku muhusinai kar ku ji maganan mahajubai ku rike ma'arifar ku da ƙarfi faɗullaha mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkakewan addini a maqamul islam kuna masu tsarkakewan addini a maqamul iman kuna masu tsarkakewan addini a maqamul ihsan walau karihal kafirun ko da kafirai sun ki ku riko da addinin ku ku riko da shi dama mai ibnu ashi ya ce addini mai ƙarfi wa'annan abu guda uku islam iman ihsan khuz aqwa urak wato igiyar da aka yi mata tuka biyu biyu da wanda aka yi mata tuka uku kuwa ce ta fi ƙarfi ya ce kai tuka uku uku nan ka samu igiya mai ƙarfi ga islam ga iman ga ihsan fatsula muku da dina walau kariyar kafirun rafi'u darajat رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون Allah Ubangiji shine rafi'u darajati fa'ilun bi ma'ana fa'il mai ɗaukaka darajojin bayinsa babban darajar da aka fara ɗaukaka wanda ba kamata ita ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rafi'u darajati shine a cikin dukkan halitta ba kamarsa yana kusa da Allah a hadiyar Allah yana ahmadiyarsa sannan a komo ƙasa da shi a samu su annabi Ibrahim alaihi salam a wahidiyya da su da sauran manzanni guda hudu ƙasa da su wato su ne annabi ibrahim da musa da nuhu da isa sannan a samu sauran dukkan manzanni ƙasa da su sannan a samu mala'iku su zo su yi sahu a bayan annabawa sannan a koma bayan sahun mala'iku a samu sahun siddiƙai sahabbai da waliyai sannan a samu sahun sauran waliyai su ma kowaɗanne da matsayin su darajatun inda Allah har a koma wajen muminai har a koma wajen musulmi har a koma wajen munafukai har a koma wajen kafirai masu littafi kasa kenan har a koma wajen kafirai masu tsafi har a koma wajen kafirai da suka je ma ba su da Allah an gama dan adam kenan daga nan sai a shiga su kasa da ruwa da ganyaye bayan an wuce dabbobi shikenan su ne hauhawan darajojin halitta kenan wanda yake rafi'ud darajatul arshi Allah shine mai ɗaukaka darajan bayinsa wannan wannan akan waɗannan wannan wallahi faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa idza akhadna min nabiyina mithaqahum wa minka min nuhin wa ibrahim wa musa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza rafi'u darajati al-arshi shine ma'abucin al-arshi yulqir ruha min amrihi shine mai jefa ruhi daga amru nasa jefa ruhi daga amru fiska biyu ne dama an tambayi wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi mutane sun tambaye ka ya labarin rai rai wanda mutum yake rayuwa da shi kenan ka ce masa rai abu ne daga amru na Allah ubangiji rai abu ne wanda aka halicce shi da amru innama amru idza arada shay'an an yaqula kun fayakun da shi aka halicci ruhi sauran abubuwa kuma da ruhin aka halicce su kuma akwai ruhu na musulunci banda ruhul hayawani irin na dabba na kowace dabba idan ruhun nan na, na, na, na, wahayi ya shiga cikin mutum ubangiji na cewa atai amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi alaman yasha min ibadihi idan an kawo wahayi wahayin nan sai ya zo da wani irin sabon sabon ruhu ya shiga cikin ruhul hayawani to sai ya zama kamar yadda kake fahimtan amfaninka na duniya da yadda kake tsoron abin tsoronka na duniya wancan ruhun shi ko yana fahimtar amfaninsa na lahira na addini yana jin tsoronsa na lahira na addini to amma in babu wancan na dabban ne kawai ya saura to baka san abin da yake faruwa a lahira ba ba ruwanka kuma da lahira don baka santa ba man kana yuridu ajata aljanna la fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama salaha mazuma dahura baka san lahira ba kenan in babu wancan ruhi yulkin ruwa min amrihi Allah yana jefa rai daga alamul amri ya jefa kowa rai kuma in ya shiryar da mutum ya jefa masa ruhi na wahayi wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ruhan min amrina wannan alqur'ani sai amfani mutum in akwai ruhu na wahayi a cikin ruhul hayawani yulqin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi jefa rai din nan na wahayi mutum ya zama ya samu ruhi irin na musulunci Allah yana bai wanda ya ga dama ne cikin cikin bayinsa wallahu yadu ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana kiran kowa da kowa a zo a shiga aljanna amma sai wanda ya ga dama ne yake jefa masa ruhi na musulunci ya nuna masa hanyar shiriya ya shiriya wa ma kunna lillahi tadiya laula an hadina Allah yulqir ruwa min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaqi saboda annabawa su zo su yi wa'azi su yi gargadi a tuna ranan gamo idan ba wancan ruhin ko annaba sun yi gargadi ba za ka tuna ranan gamo ba ranan gamuwan sama da ƙasa ranan kiyama kenan yau talaki ranan gamuwan sama da ƙasa ranan gamuwan mutane da aljanu da shedanu da mala'iku da dabbobi ranan gamuwa gamuwa da musulmi da da kafiri ranan gamuwa azzalimi da wanda aka cuta ranan gamuwan komi da komai ranan taro kenan yau nan gaba kuma zai kira ranar yau tanadi ranan ranan kiraye kiraye yunzira yau talaki yaushe ne ne ranar yawmahum barizun ranar da kowa da kowa zai fito a fili ba inuwa a fili za a fito fa za mu iya mu yanzu
وإن ذكر جاءت إلى فضلة مولانا شيخ الإسلام شيخ عثمان بوشي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشكركم شكرا جزيلا wajen faɗawa da hausa fi lokacin ya gode wa'annan sun rubuta takarda ne zuwa gare ka suna gode maka godiya mai yawa saboda babban aikin da cewa addinin musulunci sun tare suna sauraron ka tun da aka fara wannan karatu da su ake yi suna roƙon shehu ya musu wani littafi ko ko fasarar alƙur'ani da wani littafi na addini wanda za su amfana da shi da yawa suna roƙon Allah ya karɓi azumin mu Allah saka musu da alheri ai mai wallafa tafsiri mutum biyu ne da malami da wanda yake shishigi wanda ba malami ce shi malami ne ni ba na ɗayan bane ba ɗayan bane masu wallafa tafsiri mutum biyu ne malamai suna wallafa tafsiri masu shishigi jahilai suna wallafa su ma malamai ne to ni ba wannan din bane ba wannan din bane saboda haka wallafa tafsiri ba
so masu sarka kuna da yawa ku yi hakuri in Allah ya kai mu gobe ya karanta sunan Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya taimaki adalci Allah ya karya karya ya taimaki gaskiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya jikan iyayen